إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markazu ahalus sunna da jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram yau muna shidda ga wata na shawwal ka zalƙada zalƙada hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da tara ga wata na takwas shekara dubu biyu da goma sha shidda kenan sha Allah yau za mu yi darasi na saba'in da hudu a wannan darsinmu na 74 a cikin alwajiz fifiki sunnatu wal kitab al-aziz darasinmu na ƙarshe mun zo bayani ne ƙarshen bayaninmu na wanda yana sahur sai aka yi kiran sallah na ƙarshe ko mace masu asalata a ƙarshe ya ji kiran sallar ƙarshe bayan ya ɗauko makayi to ƙarshen ruwayanmu wadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ke cewa idan sami a hadukumin nida wal'ina alayadi fala da'ahu hatta hajjata minu idan ka ɗauko makayi ka ji kiran sallah makayinka a hannu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kakka ajiye wannan abin da ka ɗauko ka ida wanda karga ka ɗauko sai dai ba ƙari amma wanda ka ɗauko gurin a yi da shi kuma ce hatta ya ƙadi hata ta minu har sai ka biya buƙata ka kenan wani abin da ka ɗauko an baka shi ka ida haka nasan wannan hadisi ya kawo ruwa da imam abu dawud da ya roto haka ibn maja haka imam hakim sai kenan darasinmu na yau insha Allah الكف عن اللغو والرفث ونحوهما مما يتنافى مع الصوم magana ta kamewa daga wasanni da abin da na sha'awa da ke kai ga saduwa da iyalai da makamantan dai wa'annan abin da baya haduwa da azumi ba sa gamuwa da azumi azumi bai amince ba da shi عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يسخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني سائم أبندا yake wannan ruwaya abu da ke cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idan kana yau musamman ahadukum idan ya zamanto ranar da ɗayanku ke azumi kenan a lokacin azumi wannan ya cikin adab da mun karanta a can baya a da wannan na na wunin azumi idan ɗayan ku yana cikin azumi aka ce fala yasakhab ma'ana kadda idza kana yawma sun'adukum idan ɗayan ku a wunin da yake azumi fala yarfas kada ya magana irin ta abin sha'awa wata ke kai mutum zuwa ga iyalai wala ya sahab kuma kai ya daga murya ya ga hayaniya na daga murya wala ya jahal kuma kada ya hada da wani har ma aka ce fa in shatamahu ahadun aw qatala idan wani zai ga mai bakar magana shi suka ta zagi ko ya yake shi mana ya nemi hada da shi falyakul shi mai azumin ya ce inni sa'im azumi nake kin saboda alhurmal azumi na barka ba dan tsoro ba saboda alhurmal azumi za ka kawo ka kawo azumi cikin lamarin inni sa'im azumi nake wannan ruwa ya ta makaranta baya a takaice dai bukhari ya kata muslim kan sauran wurare wa anhu wata ruwa daga abu hurairah daga abu hurairah radiyallahu anhu nake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه تون رواية من بخاري كاو هكا أبو داود هكا ترمزي لسنة دون رواية أبو هريرة من زعل الله صلى الله عليه وسلم يأتي من لم يدع قول الزور والعمل به وند ببرب مغانا تقريا ko gyara ƙarya a mira ta gaskiya wa ƙarya kulliya da aiki da ƙarya falasta da hajjatun fi an da ta'ama wa sharaba Allah bai buƙatar ya bar cin shi da shan shi Allah bai buƙatar ki nazumin shi can shi sani dai Allah dai bai buƙatar azumi bai buƙatar barin cin shi da shan shi kenan in dai kana azumi kana wannan halayya shi wata ruwa da ibn majah ruwato haka imam darim haka imam ahmad yake ta rubu sa'imin hazu min sayami alju wal atash yace da yawa za a samu akan samu mai azumi wanda raban shi azumin da ya samu kun da ya samu da kishirwa da yunwa bakin shi kenan kurin ya sha kishirwa kurin ya sha yunwa dai kenan bala da ba kuma ya azumin irin kenan kana azumin kana aikin maza kana ƙarya kana waye sauransu wannan bayani da ya gabata abu ne wanda suke ɗauke ladan azumi duk da ba ci aka misali ya ka zo ka kai ka ramo shi ba a'a kamar na ce mutum ka zaɓe zaɓe sallah a ladan ka ka ibada da bata lada magana kenan ba cewa bai kara mushi tunda kayi karya ya kara mushi ko kayi kaza kayi wada ya tunda kayi wada yau ya kara mu azumin wannan balantar azumi za a dama ba wani baka samu abin da ake neman azumin na lada magana ke sai aljudu na magana ta za mu kai tarjama ta magana ta kyauta aljudu da mutasar ƙur'ani kamar karatun ƙur'ani nan kenan masala ta yin kyauta shi aljud da karatun alƙur'ani a cikin azumi kenan dan da larabcin ta yi tauri halifin yawon fitowar kenan magana zami babe na magana kyauta da karatun alƙur'ani yin talawa a cikin ramadan kenan ana son kyauta kuma da yawan karatun alƙur'ani shi ne magana kenan mudarsa kwana kenan an ibn abbas qal an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril wa kana jibril alaihi salam yalqahu kull layla fi ramadan hatta yansalikh يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من ريح المرسلة وانا رواية ما بخاري يكا مسلم يكا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كي تشوى النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن تشيكي نهالنش hali ne na na na aljur shine kuma ai ajrul nas ai ma ajrul kenan wanda ya kowa jurikin kenan yayi kowa kyauta wajen ba da alkhairi kuma kana ajiye da makon fi ramadan lokacin da ya zama ya yi kyautar kinan iya da halin kyauta ta da kullum ma amma lokacin da shi ne ajiyar kirshi cikin ramadan kenan a cikin ramadan ya kowane lokaci yawa alkhairi wannan kuma iya wa kana hine da kahu jibril lokacin da jibril ke gamuwa da shi da lokacin da ya zo mishi yake cewa kana jibril alaihi salam yalqahu kullu lailatin fi ramadan jibril kowane dare kullun ya zo a ramadan sake nan ya kullu tukan wada shi duk dare he ya zo a ramadan hatta salik har ramadan ya kare har ya huta kullun ya zo sun katun sun talawa sun darasu yake ce maka kenan wannan zawar da yake ya aridu ala nabi sallallahu alaihi wasallam alquran kenan zawar da yake yi yana bujiro annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani kenan ya kame qur'ani ya karantawa iya ji ya karanta ji kamar tala abin da ya wuce baya da abin da ya sarko iya gaya mishi iya iya maimaita mishi iya mai tilawa yace fa za laqihu jibril alaihi salam kana lokacin da jibril ya gamu da shi kenan a ramadana kin a wannan hali shine lokacin da ya kone lokaci alkhairi kenan ya kone lokaci kuma ta alherin da yayi ya yi min rihin musalla ya yi iska mai kadawa mana kamar take zawa gata nan a ta fara kenan ya yi haka nan ga inda yake iska nan akwai take rage akwai take kebancewa ko ba samu ki ba da ta ba da ko ba samu rayuwar mai da ita kenan a ramadan ya kone lokacin alheri nan kurin wannan tarjama da ya takaice kurin jan hankali ne a cikin ramadan ana buƙatar mutum zama to yawan alheri ka zama to mai yawan alheri a cikin ramadan da yawan karatun alkur'ani shine maganar duk da wasu kan ɗauki damar maganar zakkarsa sai a ramadan duk da zakka ba ta da alaƙa da maganar sai a ce sai ramadan ana aiki da kurin shekara in yayi wannan an dama misali ya dace da taka ramadan jawar masha Allah ko kuwa irin mutum wanda bai san ba lokacin ma zakaya sai fara wannan ya zaɓo ta amma dai ba a wannan ya zamanto abu ne na musamman zama zakaya ka'ida ce kuma dama dole kwata ke zamanto wannan kurin hali na musamman kurin ka ɗauko a cikin sauran ka bada ya da mahimmanci kwarai zaka kenan nafila na ce sadaka ce ta nafila ta ba ta dole ba ta'ajil fitr kin duk da cewa ka bada ma alheri amma dai waye musam kan mutum ya dauka kuma su daukan wannan yace sun zakat dole a Ramadan dan su shiga cikin nan kana ba zakat a lokacin ta kuma in yazo kuma ka dauko alheri ka yawa mutane Allah ya ware maka ta'ajil fitr na nan kuma ana neman kenan gaugauta budar baki shi ma abinda ake nema ne a cikin Ramadan gaggauta buɗe baki an sa'ad bin sa'ad anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal la yazalu an-nasu bi khairin ma ajala al-fitr sa'ad bin mu'az sa'ad bin sa'ad ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba sa gushewa cikin alkhairi ma ajala al-fitr matuka suna gaugauta budar baki kenan gauga buɗe baki alkhairi ne wata ruwaya wadda na ibn hibban ya tabbata da hadisin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi cewa la tazal ummati ala sunnati ma lam tantazil bi iftari an nujum al'umma ta ba ta gushewa tana kan sunnata matuƙa ba su rika jiran bayyana turmamu ba kinan jiran dare ya shiga wannan babu alkhairi kan shi matarwa yake cewa koyi da yahudawa ne su ne suke jiran dare ya tsala sha ruwa kinan wanda zai ga shi suna aibata mutane ya sha da wuri suna yau su dare ya shiga wa ibada ce su kun koyi suke da yahudawa ma cikin samun nabi na salamin lali da na lasan sun tabbatar da ingancin ruwa ta ka annabi ya magana al'umma ta duk wanda yake jiran a ma'ana jiran turmamu ya sun bayyana mandar ya shiga to iya koyi da yahuda ne su ne azumin su bisa shan ruwa sai sun sai sun yake cewa sai sun sai sun ga dukun dare ya shiga kenan wannan shine matsala ta jiran duhun dare ya ce wata ajiyar fitiri la yar zama minu ta akhiru salatul maghrib to an yi maganar gauga buɗe baki to amma gauga buɗe baki batta sa kuma ka sa ta sa ka kai jinkirin sallar magarba ka je ka sa abinci ka bakon kwanoni gurin ka sa kwanoni gaba ka'ida har rana dare shi kuma da akwai wanda suka wani shan ruwan suka daga lokaci amma a farka sallar magarba to da shi bai dace haka ba kenan wannan da aka yi magana ta kashe ka sa abinci gaba wannan kuma sallar magarba ta yi ku jinkita magarba dalilin buɗe baki ce bana ba shi wani magana ba ya ce wa innama ya ta haƙaƙul fitur bi an yi akul ma ta yassara lahu mimma huwa mazakurin fil hadis al'ati ya ce kurin abinda ake haƙiƙance shan ruwa mutum ya ci gwalgwadon abin da ya sauƙaƙa koran cikin abin da ake so a samu buɗe baki da su ba wai kurin ka ta shan abin da kasa ta kayi da kwanoni ba a kun dai gwalgwadon a ɗan buɗe bakin da ya kurin ake bukata koran shi ne ake bukata ba kai ta shan ba har magana ta ce a kayan ce maka ya kasha ruwa ta shan ruwa ce kake ta kasa kwanoni ga iri iri ta kayi ta magana kenan wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sahaba annabi Abu Hurairah tarwata Imam Bukhari ya tabbata cikin sahih Bukhari inda yake kwatanta yanda manzon Allah yake bude baki da wuri ce wata ran tana tahiyya shi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tahiyya sai ya ce ya ce ya Bilal inzil fa wace da nan ce Bilal ne ma ce Bilal ka sabaka ka dan dama mana gari na horo horo ke su bude baki ya ce Rasulullah gara na akwai askara nawa ya ce Bilal ka sabaka na ce maka dama mu gari ya ce Rasulullah wala ga hakiwa akwai rana ya ce ya ce na sauko na dama musu gari ya ce wallahi yadda yake kasu gana ka haura kuma na tsinka tsinka tsinka rana yadda gago abu ma mai ganta ba amma dai wai haskin da ke gani iya ga kamar in hada kuma in dan laka da ganta ya kwata kenan da annabi ke gawo gawo gudu bakin in dai kun ta bace shi ke na kwar eh abin kuna kenan kun ta bace ba duhu ba eh jiran duhu ko yadda yahudawa ne kuma shi al'umma ba ta gushewa cikin alkhairi mataka tana gaggawa gudu baki kun ba ta wuce kan kana kan sunnar shi mataka tana gawa kenan in ka saba wa haka kenan bakkan sunnar shi magana kenan kayan sunna ta yahudawa sai ya ce yau wake ya ce kenan wannan ya ce wa inna ma ya ta haƙaƙul fitur bi an yi a kula mata sallahu kenan ana samun haƙiƙanta buɗan baki ka ci abin da ya sauƙaƙa gare ka mai maho mazakurin filasati a cikin abin da za a ambata a hadisi mai zauwa a gaba in ka in cike nan da binanka ko mu ce magarka kaci sun mai sallil magariba kuma ya ka je bayan ka dan mulba ji gurin ka dan taba ya ka je kai sallil magariba thumma yarji ila ahlihi fa ya'kul mimma razaqahu Allah yanzu an kai dan sha ruwan ka dan da binanka ka je kai sallar magariba kuma ya ka dawo gida ka sa kwanoni gaba abin Allah ya shine kuma yanzu bayan ka sha ruwa ka yi sallah ya ka dawo kuma ka ci gaba da cin abin da Allah ya baka na arzikin shi wannan kenan sai an yuftira ma tayassara lahu mimma huwa madhakurun fi hadha hadis to abinda ake so ma ka yi bude baki da shi cikin abin da ya sauka gare ka cikin abin da za a ambata a wannan hadisi za mu karanta yanzu ya karuwa da abu dawud ya roto wa kamar musulmi an anas qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubat qabla an yusalli fa in lam takun rutubat fa ala tamarat fa in lam takun hasan fa lam takun hasa hasawat min alma wannan ruwaya abu dawud tirmizi sun roto daga anas bin malik radiyallahu anhu ke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana yuftar ala turbat iya buɗe baki akan rutubat me rutuba rutubat ana ne dabino kamar mace maga na shi wani suke mugo fasara ya ce kayan legume to kayan legume man gwada kwaigwai ba ko yalo haka suka an ce an ce danye danya ba ganin danye dabino ba kayan legume na nan ba ba kiran kayan legume rutubat wannan dabino ne dabino ne khadarawat ne kan lagim khadarawat wannan suna kan lagim ko albuqul suka ta kina wannan dabino da yake yanzu kaje kai Saudiya nake da akwai abun zaka dabino mu anan magana take magana take da bata da ta ta baki ma ta akwai maga ce amma zaki zai ta dabino ka maga ce ka ta danya danya shirin amma da zaki ka kamar sa zakari kun balle kuma akwai tana na dabinin iri-iri ne wanda ta hawa nana hawa-hawa ne daga shirin da wanda ya je can ya gani kenan wannan maganan maga ana ne kenan dabinu danyen dabinu aka ce tamara kenan dabinin da ya bushe tamara dabinin da ya bude a ce mai kamar aka ce inab da zabib al'inab duka aka ce duka rezan ne da shi da zabib amma ana kira shi inab lokacin da yake danyen shi yake da ruwan shi daga tamna ka sha ana kiran shi zabib lokacin da ya bushe amma da abu ɗaya ne shi ne a tamar da tamar ta yace da cewa rutuba take nan rutuba da abu ɗayan dabino ɗanye ta bushe shi kenan ha magana da biyu eh maga da dabino ba kenan in abin da yi maga eh maga ita yi an masu shi ne da yawa ta wasu yawa an gari musu mata maga yawa mun da mace dabino sabo ɗanyen dabino wanda yake bai bushe ba kuma shi mu amma mu da muke cewa shi maga iya kan mace mace kaza a ce mai kaza a wuri kasan kwato iri irin mutane kowa da irin magana shi dai shi dai kenan abin da aka yi so a ci danyen dabino wanda bai bushe ba ya ce a ci shi abal a yusali kayan kai sallah fa in lam takun utubat in babu danyen dabino sabo fa ala tamarat to sai a ci dabino bushe shi fa in lam takun in wa ba dabino danye babu babu shashar to abin da yi ba kunu ba ko kafe ko shayi rasa ya kafe ko yi wajen kafe ba ko shayi ba he ka yi kwankwada ta ruwa wata kurin gangaja ruwa kurin he ka yi kwankwada ɗan wata ta ruwa kan shi ka sha ruwa shi kenan ya saboda ba shi abubuwa kenan wannan na farko maga na biyu dabino na uku ruwa ta kwamfara horo da aka misalin sauransu wannan shi ne yanzu ya kare ma gane yanzu kurin dai abinda ya kamata a yi wani baki wanda aka yi so aka yi so in ya samu wannan su ne in babu wancan babu wani babu nan kuma abin da Allah hori yayawa zama ta babu ruwan gangare sai warwarau ba su karuwa ba yayawa ba ko wani kin shi dai wani abin ana abin da aka yi so ne ba wai cewa dole bane shi sai addu'a inda al-fitr bima ja'a fi hadha al-hadith kuma ana so a yi addu'a a lokacin buɗe baki a yi addu'a da irin abin da ya zo a wannan hadisi menene kasa akwai addu'o'i da dama wanda aka kawo wanda ba su inganta ba kan buɗe baki sai ce maka kurin ka tsaya a wannan hadisi idan su alama laka samuntuwa laka aftartuwa laka aftartuwa laka wannan naki kawo nan laka samuntuwa laka wannan bai inganta ba wannan dai shi zai kama wannan ruwaya ita ce dai abin da ya tabbatar da ingancinta wannan ruwaya kan hadisin kun mace zamu hadisin ya tabbata kurum hadisin tabbatacce hadisin hasan ruwa da abu dawud ya rawato yace an ibn umar kenan zamu zamu magana ne addu'a inda al-fitr bi ma ja'a addu'a lokacin bude baki ta kai ana san ta kai kenan mutabai ne ana san addu'a a lokacin bude baki da abin da yazo a wannan hadisi zamu karanta ruwa da Abu Dawud ya rubuto an ibn umar qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza aftar qal ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله شينا دا تبتا كنا من صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إن يبو دباكي زي شيء ذهب الزمأ وابتلت العروق إيش روا تاته جيجيو يسنجكا وثبت الأجر إن شاء الله كما لا دا يا تبتا إن الله يرضى wannan zai taimaka ka tuwa wannan ana ana addu'a lokacin buɗe baki ko bayan shan ruwa har daga jin labarin kasan bayan shan ruwa ne ta kai za a fatara kuma ya ce maka zahaba zama'u a fitar da ruku ishirwa ta tafi jirjiya ta cika ta cika ya an ce wani addu'a gama ka ce ka tambaya ba kenan bayan shan ruwa ne bayan ka shan ruwa ne kenan ba ishirwa jirjiya ta ɗauki ruwa kuma kenan ƙaya zai mata fata shi ne gaskiya magana daga jin labarin ma ka san ana yana addu'a ne bayan an sha ruwa ake yin ta wannan ya ƙari ke sai kuma yanzu mayu bahu lissa'im abinda shi nan ba sabi ba a an ba da dama halaka ne kamar aljawaz an halitta maka ka yi ko ka bari shi da ba kalai ba an halitta maka yin wasu ababe mai azumi ne amma wasu abu iya kamar ba halittar laihi ne a wajen wasu shi ne tabbata maka wasu ababe da aka halittarwa mai azumi al-ghusl litabarrud yin wanka don ka ci sanyi kurin haka masu ganin ce a ai ba an yi wanka ba ka zama ruwa kan kama ko masu tambaya shi ma ina azumi na zama ruwa kai na a ba wanda ya hana ka ana wanka don a ji sanyi kana famfo na samun wallaka fiye ka sha ka ji sanyi kenan wanka don jin sanyi ya tabbata ya kama ruwaya ta cewa an abi bakar bin abdurrahman an ba da ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qal لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء هو صعيد من العطش أو من الحر شيء رمضان صلى الله عليه وسلم إيه yake cewa manzan sallallahu alaihi wasallam abu bakar bin abdurrahman ke cewa ya samu da wacin sahabbai sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ga manzan sallallahu sallama bil araj araj sunan wata alƙarya ce a can an ce kusan ta kusa da madina na ƙasa ya bayan ƙarya ke kenan a araj a wannan wuri ya ga manzan sallallahu sallama ya subba ala rasul ma iya zuba ruwa a kan shi iya zuba ruwa a kan shi a kenan jinsa kenan ya ce min al'atash aw min al-har shin kishirwa ce ta dame shi ko ku zayi ne da ake annabi ke zuba ruwa a kan shi kenan ba lahi bane ba aka yi ka zagi mutum da kasawa wannan ruwa kenan abu dawud ya rubuto haka haka nan shi ne jabin da ta wata ruwa ta abu dawud ce sai ina ne wannan kenan zauna ya kare ma magana kurin yanzu dai kurin ya tabbatar ma da halicin yin wanka ko ka zuba ruwa a ka don ka ji sanyi kurin ba lahi bane ba balle da kware wurin da san dai in zai zai hakan ya dan sauka maka wahala azumin al madmadatu wal istinshaq min ghair mubalagha yin azumi bai hana kurkurar baki ko shaka ruwa a wajen azumi wajen alkina aula amma ka a huce ka a huce iyaka ka shaka da yawa yanda ke na ka sha ruwan wanke kurkur baki kurkur bakin mai kurkur baki a zuba ruwa baki a gumza a gumza a gumza to ka abu ka huce iyaka zai huce madmadatu sa ruwa a baki to mu da kamar girman haka ne kuka wajen ta haka madmadatu kun sa ruwa a bakin a juya a juya kuna a gumza shine madmadatu kenan ya halatta a kurkur baki a shaƙa ruwa amma ka a kai ka a yi mubalaga kenan ka a yi da yawa da zai huce اللقيط بن سبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون سائما نيامي magana koyi ma'ar Allah ce kai kware ka tabbatar da kai gaya wajen shakarwa amma sai yau in kana azumi ne kidan kana zikirin ba a san ka shaka kai wuce maka sai al hijama hijama mace kaho ko duka dai abin da yake na bugun jini duk da hudu jini a jikin mutum da shi an zama ke cewa ɗaukan jini da ake yanzu a zamani a ɗauki jini imma na wani bincike ko ko za ka lalin taimaka ma wani wannan a likitance ina ga alama ba sa ɗauka ko an matsa ana ɗauka man sanusi ana ɗauka an matsu man sanusi an sanusi ana ɗaukan jini an matsu ga mai azumi mai azumi iya bada jini an matsu an matsu iya ba iya badawa mutum iya azumi iya bada jini kuna azumin kuna doka to yin ce za mu suke ba doka na ga wanda ya bada fadi shi wacce ta ya bada bada to yi ayi matsala an azumi to zai a takaice dai dokan jini ala kullu halin da a shari'a bai kare azumi kuran ko na examen ko wancan in ya kama mun yi magana a sati da ya wuce akwai hadisai da dama da suka zo na fitar hajjim wal mahjum farkon lamari annabi ya ce mai kaho mai zubar jini har ma mai wanza mu aka ce farkon lamari bi ka bata azumi aka ce farkon lamari amma na hadisi masu hukuncin shi aisha hukuncin shi daga bayan annabi ya tabbatar da kuma iyayi iyayi shi da kanshi shi ne ya kama wannan ruwaya ta hatta imam bukhari ka ruwayar ta ibn abbas yace inna lillahi wa inna ilaihi yace an ibn abbas qal ihtajama annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sa'im kaji abdullahi bin abbas ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bugun jini alhali iya azumi wannan ruwa imam bukhari haka abu dawud turmuzi haka sun karuwa kenan nan ka ibn abbas ta annabi kenan yayi aikace yayi sai ce kenan da rago ne amma daga baya an sha mutai kama ruwa ma kaka gadama akwai ruwaya ta azumi eh, bugun jini iya ba- iya bata azumi amma daga baya an sha hukunci amma duk da haka cewa halaka ne yace wa tuqra'u in khashiya ala nafsihi da'afa amma in kana jin tsoron in an ɗauki jinin za ka samu matsala za ka yi rauni ko katsa to a nan ba a so ma ka yi ka ba da jinin ko a buga jinin in dai ana tsoron matsala kinan da ana tsoron in an ɗauka samu matsala ya ce an sabit bunani qal su'ila anas bin malik radiyallahu anhu a kuntum takrahuna al-hijama da al-lisa'im qala la illa min ajli ad-da'f wannan ruwaya ma imam bukhari ya kawo ta ya ce an wa an an tambaya kan shin a kundin takarun hijama da sa'in wai shin ana su kamar sabai kenan kuna inkarin kuna kin yin bugun jini ko mu ce kahon ga mai azumi ba kwa so a yi kun hana ya ce la ta ba wanda ki ba wanda ya ya ce amma illa mimina da da'af sai dai in ana tsoron mutumin zai raunana in yayi wannan shi amma ba wani tsoro ne kenan ba laihi bane ba ɗauke laihi game da kenan yin a yin shawa wannan shi ne sai alqublatu wal mubasharatu liman qadara ala dabat nafsihi maganar sun banta ambrasi su ce ambrasi ka yi gan baki na matakka shi na kula yana ke bata mata akwai da rahama ta yaro ake mara kuci wannan mata mata ko magana runguma na iyalai amma wannan sumbanta da magana runguma ta iya- ta ma- ta ma'aurata ga wanda yake da ikon kame kanshi ba zai huce gona da iri ba عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربي yanci aisha take cewa ta take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance iya sumbantar iyalan shi yana rungumar su kuma iya azumi amma ya take cewa wa kana amlakakum al-irbi annabi ya himma ya yi ku mallakar shawar shi kenan iya da garantin tabbacin baiwa ya wuce iyaka ya wuce abin da aka hana nan magana amlakakum al-irbi suna kama magana a ana ni kenan maka ka ji dadi ba ko ban ka ji dadi shi kenan ai baiwa a ce mutum da iyale a rungumin juna ba magana ba magana dadi magana sha'awa ba illa abin da ake magana na ake gudu ba fito shi a wani abu ba a wuce gona da iri shi yake gudu ba magana ba a ce an gaji daɗi shi kenan ya ba ta ba ba ta ba da mai kai ai haba ba ne an san wurin da aka ce ma iyalai aka yana wasu na masu abu ne na na kenan na abu shi sa aka rashin malamai ke cewa shi ne matsalar cewa masu ganin kamar masu iya bata azumi masu iya bata azumi masu iya bata azumi a magana mai mai kaji ba bai bata azumi masu iya bata azumi mani ne ke ke shiga wata gona da iri amma gaskiya mazi kamar da yake wurare da yawa na sai fi sunna na sai da na wannan na abu malik haka na na sai sabi da yawa wurare da yawa malamai sun tabbatar da tasal ban da yawa sun tabbatar da rashin hujjar da yawa malamai malamai da salaf ko na wannan zamanin da wancan na rashin hujjar bata azumi ga mutum mazi shi ne ce inda har dama za gano inda har akwai maganar bata azumi ga mazi to dole a kare maganar rungumar juna don akwai hanya ce a kan tabbas ko ba yancan ba a iya iya za samu ba to dama cewa wasu na kawo a wannan sai in tsoho ne sai in tsoho ne aka ce na kundin wani kwa mutane da ra'ayi da fahimta ya ce ai wannan goma ya tsoho ne shi na ga cikin wannan ne muhallar ibn hazm ne kawo ta ruwaya daya cikin sahabbai daya da cikin daya aisha ta na iya da madad daya wannan talha ce dai ya kawo iya kawo misali ne ruwa kuma ta tabbata ya ce to gawa ne iya cikin matasa na quraish kuma matan shi a cikin tarihi ma tana cikin mahi kyawun matan laraba a wancan a ƙarshen wancan zamanin har an santa wajen kyawu amma aisha ta kai ziyara gidan shi ya shigo santa da matan shi ita kai ya raɗa ta ce me ya ke raɗa ka samu ce yalan kama an shigo gida haka nan ba ba wasan iyalai iya azumi ce ce na maza na iyayi ya ce iya azumi ce maza ba maza na abin shi shi ne ce yana ta magana yaran ta ce to gashi kowa sun tarihin shi ce yaro ne matashi mata matashi ya ce amma shara take bai ma take mai take mai kaman zabar da shi dangare yalan kama kai wasa da yalan kama ta ka zo ka rabe haka nan da ya ce manzo Allah yana yi ta ka wazi bitsi manzo Allah yayi a takaice da kenan an ce dai gaskiya ba wata hujja da za a ce ai sai tsoho ba yaro ba shi ne babban abu wanda ya mallaki kanshi ba an je ba daga wasa sun bata ko rungumar juna a huce gonar iri ta magana saduwa da kudu shi ne magana shi ne kurin saduwa ba su sosai a ta shi aka tattu ya gashi zo na asafai ne suke yi kuma mata ke ba yi ma take kwadatar da shi kuma sosai a shi a ba shi ne ba a yi matan shi a yi shi shi ta matawa wadda ba babu da wasu kan cire wani ne kira mun da ba ba mana hususiya tun da shi annabi ne kaza ta ita ita mata fa wanda aka yi wata ruwa a takace ne ta kun da ya tabbasa wurare diwa sun zo magana a hujjoji da yawa sai wajen hujjoji na wasu ka tabbatar da yin sumbantar da runguma amma ga mutumin da yadda da kanshi bai sha'awar da zai kasa rike kanshi wajen hucewa zuwa ga saduwa ya ce yanzu da magana kunde ya tabbatar ma da halittar sumbanta nan za ga wani al'adamu an hana azumi wa wallahi na san akwai wanda ce wani kudin ce wani yadda ya aje ta roka mata ce ba za ta taɓa mata ce ba kudin ce wani yadda ya aje ta roka ba an gama hannu ba a haka ne al'adun wallahi kudin ce wani bai mata ba wani kasa ba jiki balle ka ce ya zo wata rana ta zama jikin shi bai duk a nan gaba bai yi wa shi kuma hana don kwanta ga dole ba na bane ba ba da kuma haka ba ba na ku amma ta kama wasa ba shi da ka wuce gudanar da gudun shirin ba ba abu da ba kama wani masu ce in ka kama kurin haramun da ka taɓa cikin ta ba ta kwatan kana azumin da haka zurfitan suke ɗauka su taɓa kansu hala ba hana ba don ka taɓa jikinta an gaya magana ma ambara sai ba ta magana kuma wai mu ba da kuɗin cewa ne ka hana ma da kuɗin sai sai a ce ga ta ɗauka yanzu sai masala ya ce an nusubiha junuban idan ba laihi ba ne ba kana cikin azumi kana da janaba kuma ka kwanta da janaba ba kai wanka ba har asuba ta yi ba laihi ba ne ba ga laihi ba ko azumin ga laishi lau don tambaye kwarai na yawan ta malam ya aka yi kuma ne mutum ya ranar tashi ma da ya na gani ya za a yi ko naman cebin wanka ba gare waye ba komi da maganar masala ta cewa mutum da rana ya mulki na ana yawan tambaye duk mulki mai cikin shara don kayan mulki cikin azumi da rana ba matsalar azumin ka la'ishe lau haka don kawaye gari da janaba cikin azumi azumin ka la'ishe lau ko zai kawon kaka azumin ka kuna shi yasa ya ce sai ya kama a wannan kai kamar kamar haka wannan sai ya kama ka sudan kamar tambayi ne an halitta maka ya ce an nusu bai junuba an halitta ma mai azumi ya waye gari da janaba bi wanka ba kuma azumin shi yana ya kawo hadisin da imam bukhari ka muslim ya kawo da sauran wurare yansu abu dawud yansu abu tirmidhi da sun kawo ruwaya ya ce an aisha an aisha wa ummu salama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr junubun min ahli sun mai katasir wa yasu da aisha da umu salama dukkan matan ce duk wani uwaye mummune ne aisha da umu salama suka ba da labarin cewa manzana sada salama kana ya duruku hulfajaru ko junubun min ahali asuba na kai mishi asuba ta yi iya da janaba ta iyalan shi kuma bayan asuba ta yi sun mai katasir wa yasu ya yi wanka na janaba kuma ya yi azumin shi a ran nan kenan ba matsala komai sai alwisalu ila sahar kawa azumi ta zarce ka zarce da azumi ka zarce da azumi haye zuwa sahur me yasa ya shiga maganar wisal sai ka maganar sahur don akwai nau'in wannan wisal da ya inganta in kai kai ba kai lahi ba an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuwasilu fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil hatta sa'a qalu fa innaka tuwasil ya rasulullah qala لست كهيئتكم إني أبيت إني أبيت لي مطعم يطعمني وساك يسقيني لفظ يا كاو يطعمني ربي يسقيني تروا أبو سلمة الخدري ke cewa shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tuwasilu kawkui wisal mana ku zarce da azumi lokacin shan ruwa ya yi kuma ka ci gaba da azumi shi ne misali ya ce fa'ayyukun a rada an yi wasil din mai son ya misali ya huce ya zarce da azumi faliwasil hatta sahar amma ba shi dama ya yi amma habbakin lokacin sahur ya ci abinci ta ruwa sabon ka taso kai kana yi aka jarraba aka fara bayan ya gaya musu ni Allah ya ce da mutane suka fara suka kasa shi ya bar su ya ce don su gani shi bai ci fashe ba su suka kasa ba sun kunya ba tsawon zuwa kwana na biyu ne suka kasa nan yan wa wannan mene a takaice duk da malamai na samun sabanin a an yi wisal zuwa suhur an yi da kwana da wasan ta ya halitta ma annabi ba haramta bane yayi kullun ya ce da ka yi ba hani bane haramci ba na ji kaddara halaka ne kaddara da suhur ba wanda ya ce ga ladan shi tunali kun a ranka wala na biya kuma masu sabanin wai tun da abu ne su masu samun sabanin ya halitta a yi ba mai gaya ma ba mai yaƙi da cewa ai ga ladan musal lazimi mi ma abin jayayya a yi ka a yi zuwa sahur kai kun a ranka wala ka ba kanka wahala bayan azumin ya ƙayyata mada rana kuma ga hadisan suke kwadatarwa ma an sau ma ba ma a ranar kima abin da ya yi a sha da wuri ka haima magarba ta yi to wannan mutane wani iyaka ce dai a wannan kenan me yake so kawo kenan a wannan nasa iya kawo duk kwawa ka in ma ka yi to iyaka ka limit sahur kenan ka wuce kenan ka lai a wannan nasa kenan a zarar wannan nasa iyaka in ma ka yi to kaka wuce sahur ba haka yan wani abin ya karantar da mu da halin sahabbai wajen san ibada ku ji ba ga ganewa wadon da neman wani alala neman balance suke so a bar su ji suke a wajen su wani abu ne kusantar Allah azumi ne kwana kwana biyu na azumi bai sha ruwa ba a tsammani suke yi din neman wai kusantar Allah ne ai ibada mai wahala ruma bana shari'a zakan hawa an ta a surar ta fada ma ba an sha ba mai haggobin haggobin azumi da azumin iya wala nan zai yawa tsammanin haka ne annabi ya hana ci a fitar waka ce rana ta hutu ta wada ta nan hadu yanzu ta nan azumi ya kare ko kace bace azumi ya kare shi din da azumi ne da ta wada azumi sun azumi ya kare ko da baka ci ba azumi ko ba ko baka ci abinci ba azumi ya kare ba ba azumi ne kake ba ko da baka ci ba abinci bayan wada rana ba azumi bane ba kake yi azumi ya kare ka wada rana kana kun ba kanka wahala ta kishirwa da yunwa amma azumi ya kare daga rana ta wada suna ta musu yan ilallai an ƙari azumi da ya ƙari da kenan mutum gaba kan shi wahala shiga wajen sabanin don da ba mai cewa kai ba mai cewa shi musabi ne sabanin da ake haramu ne makaru ne ko ana yi to tun da dai ba wani ladan shi ba ladan za a baka ka ba kanka wahala ka kishan ruwa haka kai lokacin sufur to dan dai kenan na ya ga maganar aljawaz in aka yi ba a cewa kai laifi amma iyakanka inda zaka wuce ya kenan iya kallon ka shiga laifi bakin zuwa suhur ko kayi bata abinci ba to bakin suhur in yayi to kai abu ta abinci kayan azumi na gaba yazo magana kenan yace da yace musu la tuwasilu fa ayyukum arada an yuwasil kakku wisal amma da cikin wanda yake son ya wisalakin faliwasil ila sahar ya zarce da azumin haya zuwa lokacin suhur qalu fa innaka tuwasilu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah kai kana wisala kana hucewa qala ce lastu kayatukum ni ba kaman ku bane ba a wannan mas'ala ta in nazarci me kace ni inni abitu li mut'imun yut'imuni wa saqin yusqini ni ina wayuwar gari ina kwana kenan cikin dare da dare ma kenan akwai mai ciyar da ni kuma akwai mai shayar da ni wata ruwa ya kawo ubangiji na ke shayar da ni ya ciyar da ni shayar da ni nan malamai kasa malamai wasu kwalluwa to nan abinci ake ba shi ya ci an abinci ne kuma an ciyawa sal ana ba shi ƙarfin jiki ne kuma kai mata a tsaron ana ba shi ƙarfin jiki ne kamar zaman ya ci abinci a shagala ce da ibadar Allah kamar da ka shagala kana imance baka ce yunwa duk wannan ba ka shi da kuwa Allah Allah ba mai gaya ma don abubuwan tsammanin kaza ne ne ce kaza kurin shi dai ya ce mai ciyarwa wata ruwa ce ubangiji na na ci da ya da ni kaifiya ya ce kuma sani ba kuma ba mai gaya ma ta kaifiya tabbas kun ne dai kurin kun ɗaukar lokaci da wasu ƙwalluwa kaza ne kaza ne dole wasu ƙwalluwa ne babu nasin da maza Allah ya ce ga irin yadda nake cin kurin dai Allah yake ciyar da shi ke shayar da shi kuma inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne yadda ya so amma ba a gaya mana ba ga irin cin da yake kuran musa nan ko muje kuran anan annabi hana shi in yayi da dalili ana cire shi ana shayar da shi shikenan sai as-siwak wat-tib wal-adhan wal-kul wal-qatara wal-huqna duk wani abin da aka jero ya ce yin asuwaki akwai masu ganin ai asuwaki ba a sauki da rana saboda mai hujjar su annan yawon labarai allah mai girma da buwaya ya yi san warin bakin mai azumi sama da ta'aunin allah ya karfin turare almuski ke zina ko allah ya so ka gogi ya ce kiran kamar ka hanka kamar bakin da ya tsami ka gogi allah ya san tsamin wannan fa'intar wancan ba duk da ba na cewa ba ba ana tsayo ne ba canjin baki ne ba duk da aka mai azumi an ji a wajen shi shi dai anan wannan bas to shi zai kawo wannan magana a a ba hana ba halak ne kai eh haka sa turare shi ma kuma tambaya dan an tambaya shin sa turare halaka ne ana azumi dan ai kashin turare tun da kashin da kuma sai kashin turare iya ba da kuzari sai mutane wasu magana ai ya ba kashin jiki kuzari kafin turare iya ba mutum kuzari kaza kaza in aka daba kaza an ce to shi duk halaka ne sai turare haka sa duk nau'in mai kaza akwai mai kaka ce sai ka magana dun magana dun magana sai ka magana mai dan suna ga mai ai kaman tsakanin wata da wata tsakanin koyoyin wata iya shiga iya shiga mai iya shiga ciki ko balle masu masu ciwo ya ce an ga sawa a saman ciwo zai shiga ciki tunan kenan wani abu kenan cikin jikin kenan kenan ci abinci ne dole ana ana wani abu da magana kwalli suna kawo magana kwalli ai gashi tun da mun karanta sabai ibn malik sasar basar cikin mun karanta da sanan can na ya tabbata ta imam bukhari ya kawo ruwaya ta halittin yin sa kwalli ya kawo imam bukhari ya kawo ruwaya tabbata ta kan haka kenan da ya takaice wannan abun su magana dugo na ido maganin ido misali na kunne ne duka tara ko maganin asa hanci ne ma shine ibn hasan ya tun ba an ba an ce maci yace wai wata mace ga hanci ba ta bace daga ido ce daga wani gunne magani daga same ka magana yau ci haka kenan a takaice dan mutum ya sa wani magani nan ko misali dauke ta kanta misali allurar kan suna ka ce hatta da gugutu gugutu da ke sawa magani ba ci bane ba gugutu wasan gugutu wanda ake sa mutum ta kashi ya kasa kashi a sa mai a sa mashi wani abu don kashi hutu kai mutum akwai mutum yawan da shiga da zai gane watan kada makashi cikin ya dame gaba daya eh haka wani kasa ba bastur ba haka masara kasa ko zai ba kasa ba magani to kira sa wani magani daga ta kashi shi ma bai bata azumi ina ga dan wa dan wa nan iya mun je ganin shi wani tsoho ya zo kashin an yi an yi kashi ya kiya an yi an yi kashin ya kiya an sa ta kashin an sa gugutun a likita kuma haka ya ta dangane shi ƙarshe al'amari mai aka ce kurin bai yiwuwa kashi hidoto kurin ta baki allah murna yake kashi daga baki amma daɗi ke yi ha ba an wanga nan jara ba ta bace ba dangana kashi ya ta baki shi amma daɗi ke yi ta baci an ce da a yanka a yi waye da a yi dabarar da mun ji an likitoci an an mai ca likitoci sun tara kan shi kunin kashi galarwa kuma ciki ya ɗarmi wallahi daga daga baki aka doka shi kun ciyo kashi fitowa amma mun da ba ma godiya yake ga Allah ya samu yayi eh da ke ji wallahi ya sa kashin hudu Allah shaidin mu kenan in ta kama aka yi bai bata azumi don an sa a ta kashi ba ba ci da ta kashi ba ci bane ba sai yake cewa wal asali fi ibahata hadhihi al ashiya al barat al asaliya yace asalin da ya kama maka wannan da ya jero maka su asuwaki turare mai kwalli abin dogawa a ido ko a kunne ko gugutun ko allura duka da jiro maka abubuwan ce ya bisa bata azumi yace asali halitta da ya ce wani abubuwan duk halakka ne a yi su baratul asaliya bata asaliya abinda nasi bai zo ba ya hana kenan asali komi halaka ne sai abin da aka ce haramu ne magana kenan asalin abin ba nasi da ya zo ya haramta tunda kuwa ba nasi da ya haramta kenan za a tsaya a juga magana ko da wani riba an ba duk da muna da nasi ya kan tar sahabbai na maganar kwalli ko to kaddara babu nasi dai gare mu na magana halittar tunda ba nasi da ya ce haramu ne kenan za a yi su magana kenan ya ce walau kanat mimma mimma ya harum ala sa'im labayanahu Allah wa rasulu kuma kana rabbuka nasiya inda kwa har wannan abin da aka ji yaro haramu ne dan manzo Allah yana raye ana asuwaki ana sa turare ana sa ana sa mai ana sa kwalli ka har turare na wuta sabai suna da makashi ba har turare wuta ne mutum kashe matsala suna sa wa a wajen darsu sabai suna sa turare wuta wurin karatunsu ba ta samu ba inda manzana ko sahabai suka ce a sa'an taron wuta ya bata azumi ka kusa taron wuta a wurin karatun ku suna sa kuma yace kenan inda har wa'annan ababe an haramta wa mai azumi yin su yace la bayyanahu Allah wa rasul da Allah da manzan shi da sun bayyana da sun wadi kuma ma kana rabbuka sai kuma ubangiji bai mantuwa a jama'an ce ko to Allah bai mantuwa da hudu inda akwai haka shine hujjar shi kawai sai siyamu tatawo azumi na nafila an so ba na dole ba رقب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الايام manzana sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan yin azumin waɗannan kwanaki da ja ajero an so a azumci su na harko sitatu min shawwal azumin shidda na watan shawwal hujja kan haka ya karuwa da muslim ya ruto haka abu dawud haka tirmizi haka ibn majah ana abi ayyub al-ansari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man sama ramadana thumma atba'ahu sitta min shawwal kana ka siyamin dahar abu abin ansari ke cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya ce man sama ramadana wanda ya azumci watan ramadan thumma atba'ahu sitta min shawwal ya biyo bayan ramadan da kwana shidda na watan shawwal kaga nan shine maganar masu ganin cewa me yasa za a ce mutum sa mai ramuwa kaɗan ka rika neman yin su da kuma nabin karamuwa tun da ci aka yi ramadan kuma ya biyo bayan ramadan to kai ramadan naka saura a mallake saura a mallake saura a ɗabin kasu ka yi ƙoƙarin iya saman tukun ka yi abin tun na ci aka ayi ramadan kuma a biyo bayan ramadan haka duk ya tabbata na iya magana cewa allah subhanahu wata'ala ya yi san abin da ya faranta maka akan abin da nafila da abin zaka ma'ala na ibada ya san farilla kanka nafila kayan ka nafila ka farilla Allah ya san takan nafila duk na nafila ya san farilla Allah da hukum kiran kan haka dan uwa gaskiya idan mutum akwai ramu da akwai ta mutum akwai bakiya wani gaba daya tana an bada dama har zuwa sha'ban amma in mutum zai iya gaskiya dan balazin mata wani hudu biyar cin da tsawon wata guda gwanda a yi a hankali daidai za a yi ma kirama ko karama yan kaɗan da ake binka kuma daga baya ka kawo sittamin shawwal dan kawo wanda ya ramadan ya biyo baya da sittin min shawwal duk da ana wacce ayi amma gaskiya mutum ya kai shi ya yi ya rama tukon ya su da shawarkin shi ya yi gaskiya ba dan ce ban kai bai ba amma dai hakin ta shi ya yi to kina abin da ke ban labari abu abu lasari ya ce manzan sallallahu salama ya ce wanda ya azumin watan ramadan man sama ramadana kenan sun ma a taba'au kuma ya biyo bayan ramadan sitta min shawal da azumi shidda da watan shawal kana ka siyam da kaman ya azumin shekara tsawon lokacin shekara kenan ana kawo misalin misalin ganin ko ta hasana albuka gida goma goma so talatin ɗari- goma goma so talatin ɗari uku goma so shidda sattin kenan abin shekara kenan duka da yawan kalsan di shi dai ya ce kaman ka azumin shekara shine ina anan yanzu kenan ya kawo maka fadala ta azumin wata na shawwal kwana shidda sai wani kwana kuma ɗan- ya gazaga masu kwanaki ne ya ce yau mu'arafa da gairar hajj wa ashura wa yawmun qablahu an so azumin ranar arfa amma ba alhaji ba haka an so azumin ashura da kwana kahin ashura wanda kenan tasuwa me hujja kan haka ana bi qatada qal su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawm yawm arafa qal yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah wa su'il an sawm yawm ashura فقال يكفر السنة الماضية أبو قتادة الأنصاري كيف cewa an wa manzana sallallahu tambaya an wa manzana tambaya sallallahu an mai tambaya akan an samu yau arfa an mai tambaya kan azumin ranar arfa mana me matsayin shi me ladan shi ya ce yau kafiru sanatar madiyar albaqiya yana kafara ta kurakure ko layuka na shekara da ta huce shi almadiya wal baqiya da shekara mai zuwa wani ya kafara su ke shi ladan shi kenan kuma ce aka mai tambaya in ji abu da aka wa manzana tambaya an saumi yau ashura akan azumin ranar ashura faƙal ya ce shi kuma yi kafin sanatar madiya shi ashura shekara guda ce wata wuce A- na arfa shekara biyu shekara da ta wuce da mai zuwa da ɗan gyara shi kuma na ashura wata ta wuce yake kafara dan kuma su gama abin guda biyu a daban ne na arafa shekara biyu na ashura shekara guda shekara biyu wadda ta wuce da mai zauwa shekara daya wadda ta wuce na ashura ke da wannan ruwa imam muslim ya rututa an umul fadal bint al-haris eh lokaci yayi baba dama insha Allah Allah ka mutunta sama sai mu rasa kan hadisin wannan baiwa Allah أم الفضل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته